لا يولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira na ba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya hadisi na ɗari bakwai da hamsin da hudu darasi na ɗari da sha uku za kuma mu tashi hadisi na ɗari bakwai da hamsin da biyar darasi na ɗari da sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka lulluɓe wal marjan sai mata baka alaihi shaytan inda za mu tashi muke muke cikin kitabul hajji za mu tashi babi na sha hudu inda ba da yake cewa babu bayanin wujuhul ihram babu da yake magana akan fuskoki daban-daban na ihrami wa annahu yajuzu ifradul hajj kuma yana magana akan cewa ya halatta mutum ya kadai da yake ifradi a aikin hajji wa tamattu ko kuma ya tamattu ya halatta mutum ya yi ifradi ko tamattu wal qiran ko kuma mutum ya yi qirani wa jawazi idkhalil hajj ala al umra da halaccin shigar da hajji akan umara mutum ne ya tafi da niyyar kirani kawai sai ya mai da shi wato sai kawai ya mai da shi ya mai da shi kamar su kai da yin jiya umaransa ya koma ya wato ya cire kayan su sannan tsara takwas ga wata ya tsara ɗaukar niyya wanda da ba wannan niyya da ɗauko ba za mu ji wannan bayanin da malamin yake sannan sai ce wa mata ilul qaridu min nusukihi yaushe ne kuma mai kirani wato zai yi tahallul askar ko akbar dinsa ya zanto shi ma ya zama ya samu yancin kai da yaushe wanda ya kullo kirani kaga shi wanda yake da matoyi kai tsaye a ya san da ya gama umara ya aski ya tafi wato zai ci gaba da harkokin sa ma zuwa da ihram da aka haramta mar zai iya yi ko to shi kuma wanda yake kirani yaushe ne zai samu wannan damar shine malam zai ga mana yanzu wannan kun ga yayi daidai da karatun munakatin da ya gabata cewa in ka kalli fuskokin ne da aka kama fuskoki guda uku cewa duk matsalar da take kalafiya ko ba a zafi a kanta yanzu za ku tafi aikin haji da mutane tare a grup daya wani ya ce kirani je wani ya ce tamattuyi wani ya ce ibrahim ka ce in yayi ibrahim ne ba saboda ne in ya yi tabaturi ya ce kai ma da kake tabaturi biyu ba kun san yadda ji wanda ke saboda aikin hajji annabi nawa ya yi kamar yadda muka faɗa a baya nawa ya yi to zai yi annabi a ce ya yi ukun nan a lokaci ɗaya ya yi tabaturi ya yi ibrahim ya yi kirani guda ɗaya ya yi to a inda rigimar take ko sabanin ya ce kowa daga cikin malamai akwai abin da ya fahimci cewa annabi shi ya yi domin hadisin jami'u da mala albani ya man littafi a wannan hadisin ka karanta da kyau za ka ga cewa malaman fiqh dole a tsara mu shine magana da muke tsatin da ya gabata Allah ya taimake mu wace gari da professor Mansur Isa da waye dawo ya kawo mana ziyara kun ji irin maganganun da ya tsara nana da mana cewa matsalar da aka yi sabani ba a zabi a kanta in dai matsalar kilafiya wadda babu nasi banda ba nasi a kanta to ana kyara mutum kowa abin da ya fahimta ya yi kawai dai abin da aka fito ka yi kokari ka ga wannan dalili da ya fi ƙarfi don ya zanto addinin da kake yi ba na son zuciya ba ne shi ke nan kawai to kun ga wannan yanzu ya kawo shi kamar yadda malamai suke faɗa a ibrahim shi ne mutum ya ɗauki niyyar aikin hajji shi kaɗai a watannin aikin hajji wannan arkanul hajji din ka cika su ba tare da ka goya su da wani abu ba kawai ka cika iya wayannan amma mutum ya riga ya sa kaya ba shi ba cirewa har sai ya yi da hallulul wato da halluli daga aikin hajjinsa wannan shine ibrahim gaba ɗaya ba da san umara shi kawai aikin hajji zai zalla shi ne ibrahim ita kuma sai na biyu da matuyi shi kuma da matuyi shi ne mutum ya yi umara a watannin aikin hajji alhaji a shirin ma'aluma ko saboda haka a watannin aikin hajji da muka faɗa guda nawa guda nawa ne watannin aikin hajji guda uku ko daga farkon shawwal zuwa goma game dulhijja to mutum ya yi umara a waɗannan watannin sannan ya cire kayan da ci gaba da harkokinsa ga wani sharaɗi da zan tsara ya ci gaba da harkokinsa amma ya zanto yana cikin makka bai bar maka ba har lokacin aikin hajji ya yi zai ɗauka daga takwas ga wata ya tsora shi ne mai tamattu inda mutum zai zo yanzu ya yi umara zai ɗauka ba ya koma madina sai da lokacin aikin hajji ya yi sai ya ɗauko takwas ga wata ya zo ya ɗau wato araba ta aikin hajji da matuwinsa ya yi ko bai ba bai ba domin ya bugar ya karya ka'ida duk da cewa a watanni ne an fahimta da kyau to kaga daidai yake da alhajin da ko kuma waɗanda suke ba taimaka alhazai daga cikin malamai ko jami'an wato aikin hajjin kanta da aka sa a ƙasa ko Najeriya mu ɗauka tun da nan muke ko a Kano an sa ku cikin jami'ai da kaje sai kai umara a cikin watan jawar kun tafi ganewa alhazai gidaje kamar yadda suke yi to idan kai kai ta zama har lokacin aikin hajji ya zo kuka dora yayi da masurin ka yayi amma idan ka dawo to ka tsallake an bayyana da ku shi kuma kirani bambancin shi ne kaga yanzu shi mai tabakkuri idan ya tafi idan aikin hajji ya zo tawabinsa da sa'ayi da yayi bai wadatar marba sai ya kuma yi wani kun fahimta amma da kirani bambancin su kawai shi idan ya zo dawabi da za a yi ya isa shi ne kiranin gwamawa za a yi da dawabi guda ɗaya ya isar ma umaranta da kuma mai aikin haji Allah ya sa mun fahimta to wannan shi ne bambancin sannan bambanci na biyu ga mai kirani shi ba zai yi aski ba har sai ranar sallah bayan ya yi jifa shi ko mai tabbata ne kaga yana da damar yin aski sai dai idan duk da aikin hajji ne kamata ya yi yayi kaɗan kare kwalkwal domin gaji kai da fitowa fata ka za a jira yin lokacin yayi to kaga sai ya sai sai shi za ka gaya ma akwai almuhalliqina wal muqassiri wannan shi ne matakai da ake yi kaga Allah ya taimake ka ka je ka kuma zuwa duk ba sai ka yi hukum ba wannan shekara kai kirani wannan shekara kai tawakkuli wannan kai shikenan kaga mutum ya kewaye du uku Allah ya azurta mu to saboda haka wannan shine abin da muke faɗa dan gane da abin da ya jabi wannan babu malai ya hadisi na 755 ana Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga Aisha Allah ya kara mata da matar Annabi tsira da Annabi Allah ya tabbata gare shi kadan tace خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع mun fita tare da annabi alaihi salatu wasalam a hajjatul wada'i hajjin ban kwana dama daya daya kilo annabi yayi guda daya muka ce a wace shekara ma karatun mu na can baya ba da Muhammad a wace shekara annabi yayi aikin a aka wajabta aikin haji mun yi wannan magana koi aka wajabta aikin na yanki na yanke gaba ɗaya mun da kyau na aiki a wace shekara aka wajen ta aikin hajji an muka tattauna cewa to a iya shekarun to zaɓai sun yi kuma kuka ba da hausa cewa sun yi kowace ba ta kawo dalili malam labibu ma ya kawo na ka iya tunawa a wace shekara ne ko an yi diliton a an yi diliton gaskiya lokacin kamar mun ji a shekara ta uku ko biyu amma zancen da ya fi inganci ina kuma duba kamar yadda ya kawo a shari'i cewa an yi sabani akan maganganu amma wanda ya fi inganci shine a shekara ta shida ne a shekara ta shida aka wajenta wato aikin hajji wanda har dakta yake ba mu misali da cewa wataƙila a wancan lokacin ba a yanke ba ne kai tsaye mutahabi ne har sai da muka ce kuma ita ce wasu magana da wasu malamai suka suke tabbatarwa to wannan shi ne sai ta hajjatul wada hajjin ban kwana kilo ɗaya ɗayan dai da aka yi ba halalna bi umra al-hilal da ha babba mun faɗa shi ne rafa'u sauti bi talbiya daga murya yayin talbiya labbaik allahumma labbaik wannan daga murya shi ne hilal yayin da mutum ya je a wajen aikin hajji sai ya daga murya yanda ya dinga yi lokacin da ya saura harama a miƙaci sai ya faɗa labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan sai ya faɗa dole kaga bambancin niyyar shi ne wanda zai da mafi zai ce labbaik allahumma umratan domin umara zai yi kawai yanzu wanda zai yi ibrahim zai ce labbaik allahumma hajjan domin ba umara wanda zai yi da maturi a kirani kuma zai ce labbai kallahun ba hajjar da umrata ko wanda mai da maturi kaga zai ce muta baki an biya ilal haji misali in kuma ya riga ya ware shi ke ne ga maturin sa ba komai yayin da zai kuma daura riya zai ce hajja ya gwaba shi an fahimta da kyau ku amma wanda ya zo a makari daga lokacin da zai gama kawai za a ɗora aikin haji a kawo sai gwaba da hajjata da umrata to shine yake gaya mana ne yake wato ba halan labi umra na nayi da take sai muka daga murya da niyyar yi mun faɗa cewa ana iya canjawa daga kaza a koma kaza to gashi nan za ta gaya ba sun tawo da niyyar umra kaga za su yi ne kenan da makiwai ko kirani ko za su yi wannan to me faru sun makarar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce man kana ma'ahu hadiyu duk wanda ya san ya to da hadayensa shine kun san cewa ai ana towa ne kowa wanda zai to yana towa ne da hadayarsa ya tako da gaba abin da za a yanka na ranar sallah da da Allah ya ce hajiyar baligar Ka'aba da zarar ya je harami ba dole sai a wajen Ka'aba ba in dai dan ba mutum ta je harami kawai za a yanka dan wasu kan dauka wa mutum sai ya je da ita har to yanzu ma ba sanin dan ba kake ba kudin kake wayarwa cikin guzurin ka za a zare kawai to sun ba abin da ya kamata kawai baka da matsala ba wanda ya dora wanda ya kabu da jigiya akai ta yi ba Najeriya bane da za a rika kudin za su yi su wayannan mutane eh da wasu ke ganin sun bi da gaskiya to saboda haka sai ya ce man kana ma'ahu hadiyun falimilla bil hajji ba da umra kun ji duk wanda ya san ya zo da hadayarsa to daura niyya ta aikin haji da umara me kenan na kirani kirani to da aka yi kullu niyya ya gwaba to sai yace thumma la yahillu hatta ya illa minhu ma jami'an ba zai kira kayansa ba ya koma ya dauki halin na sauran abubuwa da aka haramta ba a sai ya gama su duniya da umara da hajji yace faqadimtu makkata wa ana hadirun na Aisha tace sai muka je maka ni kuma lokacin na al'ada indina na Aisha muna zuwa muka gabato maka na al'ada wa lam adub bil baiti wala bayna safa wal marwa tace ban yi dawabi ban na dakin Allah kuma ban yi sa'ayi ba ban je na yi sa'ayi da tsakanin bi wato ban yi dawafin Ka'aba ba ban yi dawafin sa'ayi ba domin duk ana kiransu da wato dawabi wal yatawu bil baiti al atiq wato ba ta yi jirgin ba saboda ne ƙa'idar su sai da tsarki ake yi ƙa'ida sai da mutum yana da alwala da tsarki yana cikin tsarki kuma da alwala domin da an gaba da wasu sallah yi kuma ka gaba za a yi sallah babu alwala ba yace fa shakautu zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam da kai wa annabi ƙara koke cewa ga al'ada ta zo mu fa kana sai annabi ya ce in ko bi ra'ataki warware gaji warware gaji wamtafi sanan ki tsere ki taje ka wa yiji bil haji wa da umra sannan kuma ki daura niyya da yin aikin haji zalla ki tare umran nan kun ji ubazin da aka bata ku ta daura niyya da aikin haji zalla da kyale umara yanzu na da Aisha za ta yi kenan Ibrahim Ibrahim cewa ta kyale Umara da umarnin wa Annabi alaihi salatu wasalam an gane ko to mu je zuwa sai ce tace fa ba'attu sai na yi haka na bi umarnin falamma qadayna al-hajja yayin da muka gama aikin hajji da bakin da ta faɗa ta yi ibrahim kenan sai ta ce arsalani nabi sallallahu alaihi wa sallam ma abdurrahman bin abi bakr ila kana'in sai annabi ya tura ni ya aike ni ni da annaba ni da abdurrahman dan uwanta yayin da ya tura mu kana'in na manta da har kilomitar din ba tazara mai yawa tsakanin wato al-arab da kuma ba wai kaba ba harami tsakanin harami da kana'in dan mota ake shiga kawai sai a tafi sai ka ji sun zo wannan direbobin suna tan'in tan'in wanda zai ji kenan in sun mai da kai tutu su baka gane ba sai su ɗebe ka ka kuma zuwa ka kuma kulloliya mutum ya je umara ya kuma yi wata wai ya yi umara uku ko hudu a lokaci guda su ba ruwan su kamar yadda kuka sani ba kowa ne ya fahimci ma ya tsarin hajji yake ba har kuwa yanzu fara wasu direbobin da yawa an ma larabawa ne ba su sani ba idan wasu kuma da yawan su dangali ne ko ɗan misira su ne wayannan direbobi da masu aski da direbobi za ka yawanci masarawa ne da bangalawa da su ne da mutanen indonesia su ne to ko dan saudiya ne in bai sani ba shi kawai abin da ya kawo shi ya samu kuɗi kawai allah allah yake kamar mu tsawafuna ne ya sauri ya ce zai ɗebo wasu musamman daga an cika ba ruwansa da an yi bakwai ba yi bakwai ba oho da ya kai baka san me kake waje guda uku ya ce ya ce an gaba kalal an fahimta da kyau ku saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to sai aka tura wasu suna zuwa tanjin sai mutum ya je kawai ya ƙara ɗauro niyya wai zai wata umara ko ya ce an turo shi ya yi wa wani abin tambaya shi ne annabi ya tura Abdurrahman bin Abi Bakr bin Siddiq da Nana Aisha su je tanjin don kasancewar miƙaƙi ne ko don kasancewar shi ne mafi kusa a hindu domin ba wanda zai yi umara ko aikin hajji ya cika a sai haɗa abu biyu al-hindu wal haram hindu shi ne wajen harami harami kuma shi ne cikin harami to kaga ina ne mafi kusanci da ina abinda annabi ya kalla shi ne mafi kusanci da harami shi ne sai aka duba ba inda ya fi kusa daga masallacin da suke gefen harami in ba tan'in ba an jura ta tan'in ne saboda kusancinsa ba wai dan miƙaci ba ne domin mun biya a waya tan'in baya cikin mawaƙi ko an ji a ciki babu to akan me wani zai wajere ne shi ka tafi tan'in ka ɗauro niyya to waye ce ba to don dalili ba ka dogara cewa ana iya yin umara biyu ai ba za a ce da malamai suka kai ruwa rana a kanta cewa a tafiya ɗaya ba ba wanda yake zauna ba a'a wanda ya tafi umara kawai ai ya kamata ka fara nemo dalili cewa ya halatta ai umara biyu a tafiya daya kafin ma wala yillu lahu ko an ya ba'ala bi lan jimara ne la allari an fahimta da kyau ko to mu je zuwa sai yace mana kaga an tura su zuwa tanji tare da Abdurrahman bin Abi Bakr take ba ta marzu na je umara da fa kana ji annabi ya ji hadi makana umratai wannan shi ne matsayin umarci da kika rasa wane mutum tun da dai tana wato ta shiga damuwa sai annabi ya ce gaji yanzu ba dai umara ba ce to kin yi wata amma a bayan aikin haji shi ne ba da zai ce yana nuna halaccin mutum ya yi wato ibradin da bayan nan kuma ya yi umara daga baya an bayyana da kyau ku to sai ya ce kala sai ta ce madafan ladina kanu a hannu bil umra bil baiti wanda suka kulla niyya da umara sai suka yi dawafi wa baina safa wal marwa suka yi kuma sa'i thumma hannu sannan sai suka yi aski thumma dafu dawafan wahidan sannan suka yi dawafi guda daya ba'da an raja'u min minan na'am aka yi za a ragu cewa ya alawa fa inda ma abu dawaban haka ne akar da nan sai suka yi wani dawabin daban to amma ni nan kaga abin da ya sa mun dawa ya yi sun ma a wuce na gani haka ne dai sun ma dabu dawaban wahidan alawa ko kuma na ku akar yawwa to ba da an raja min mina bayan sun dawo daga mina wa amman ladina jama'u al-hajj wal umra amma waɗanda suka haɗa wato hajji da umara kuwa fa inna ba a buɗawa kan wahida to sun yi tsawafi ne su kuma guda ɗaya masu kirani kenan ko dama ne muku bayani a farko mai kirani shine kwamawar aiki tsawafi guda ɗaya ya isa ya haɗa umararsa da aikin hajji amma bai tabbata ba sai ya yi bido wuzi shi ne bambanci wannan kuma yana da kyau kun san wato kiyaye sai Allah ya sa ka sa shi a kwakwalwarka idan Allah ya kai ka duk da ana rudewa mutum ya ji bai taɓa zuwa ba amma kuma za ka yi alaba tilati za ka yi abinka alaba tilati in sha Allah ta'ala amma mutum baya iya hararowa yanzu kawai a tambaye ka bai bambanci tsakanin ibrani da kirani da tamakiri ka iya bayanin ka ci rabin mai rabin kuma sai ka yi aikin kwarai kuwa rabin kuma sai ka yi gaskiya sai an yi practical Allah ya gaza mana to wannan shi ne to kaga anan mun koyi cewa wato mun koyi abubuwa da yawa karkashin wannan hadisin cewa ya halatta ayi umara kafin hajji amma mun faɗi sharadi ko idan mutum ya je ya dawo ya bar garin ba sunansa da matuyi ba sai dai zai iya yin da matuyi yanzu wanda ya tafi ɗan Najeriya yana cikin jami'an alhazai bayan ya riga ya yi umara a wata ne waɗannan aikin haji ya dawo zai iya yin da yi ko ba zai iya ba zai iya sai ya tsara wata umara shi ke nan kawai wata umara zai kuma yi ba da wajen tsohuwa ba wata ta zama umara daban mustaƙilla ladan da daban amma yana so ya zama da mafi to zai ya gwaba ya yi umara a waɗannan aikin haji sannan bai ban maka ba bai bar maka ba ko ɗalibi ko ɗan kasuwa wanda ya koma Madina to ta ruhi. In dai bai bar Saudiya ba to tana da wannan shi ne ƙa'ida. Hadisi na ɗari bakwai da hamsin da shida. Daga cikin abubuwan to mun koyi cewa ya halatta a yi nau'o'in guda hudu ba da yawa. Dan za mu ji kamar daga cikin hadisan cewa kowa da abin da ya dogara cewa kaza ya fi kaza. Magana cewa kaza ya fi kaza ba na latara ne. ba komai wannan ba laifi wani don kafa cewa saboda dalili kaza da maturi ya fi kirani balala ko ibrahim ya fi balala kamar da malikiya ta tafi akan ibrahim ya fi balala ba laifi bane a gwada dalilai amma ba laifi ne kuma ka yi wa wani inkari don ya ɗau wani shine laifin kawai amma duk wanda mutum ya ɗauka ya yi wanda Allah ya hore ku duke mai ukun wanda ya fi morewa kenan bi ya yi uku ya ji aikin haji sama da sau goma bi ya yi kala uku nan wanda ya fi morewa ke kaga dai in ma zuwa aka yi ba aka ji wanda za ku ba wa lada to kana ko ina fare kuwa kana ko ina kuma ka san ko daga cikin baiwar da Allah ya yi mutane inda ka fi lada nan za a kyale ka kaje kawai da za a bar sai na baka ne aljanna da yake to kai kowanne an bayyana da kyau ko yawa domin kowace oba da suna abubakar radiyallahu ta'ala anhu walau kari an kajiru an bayyana ko komai za a ji gurin sadaka yana da gurin azumi yana da gurin kaza ko ina da sunansa kaga dai ya zaba adibiyar an ba shi a mai tabasule an ba shi a bayar an ba shi a KUD ba zai zaba ya an ba shi a ABU sai zaɓi wanda yake da wanda ta kwanta ba shi kenan abubakar siddiq kenan نعم نعم ban fahimta ba eh eh sai ta ajiye ta ajiye maganar irani ba wannan maganar kaga da maganar da cewa muna cewa a farkon babu cewa niyya za ta iya canja ta to da niyyar irani amma me ya faru ko ta makiri kaga dole ta aji saboda ne wata larura ta bujiro na wanda ba za ta ba ta dama ta yi abin da ake bukata ba wanda dama a babun sama da gaske akwai abin da ya kawo na wannan din dari bakwai da hamsin da shida ana aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' da aisha tace mun fita tare da annabi alaihi salatu wasallam a hajjin ban kwana wa minna man ahalla bi umra yace daga cikin mako wanda ya kullo niyya zai yi umara dalla ne zai yi kenan da mace wa minna man ahalla bi hajji daga cikin mako wanda ya daura niyyar ne aikin hajji ne zai yi ibrahim fa qadimna makka tace muka zo makka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace man ahrama bi umra wa lam yuhdi duk wanda ya kulla niyyar umara kuma bai koro hadiyarsa ba bali illa to bayan ya gama umararsa ya sanya kayan gida na bali illa oke na ku ne daidai to gaskiya bali illa shi ne daidai an gane to ya warware ya warware wato tufafinsa ya shiga ya ji ya samu a tahlil askar kenan ko cewa zai iya yin ma'azura ta ke haram fa kadimna makka yace sai muka zo oke wa man harama bi umratin wa ahada duk wanda yayi harama da wato umra kuma sannan ya koro hadiyarsa kun san saboda abai da suratul maida ta ga mana farko in suka tashi jowa ake haji dan a nuna wannan dabbar ta Allah ce har alama take mata shine al-galai din ko za a mata alama har a lokacin kuma dalili na biyan fashi da kai da musu kwaci to yan fashi idan ka taho duki da nafasin su na wannan lokacin idan ka taho da dabba kika ga wannan cewa an mata alama cewa aikin haji za a yi da ita sai ce ba za a tashi dabbar Allah ba wai ba za a tafi dabbar Allah ba sai a samu sauran da a tafi a ɓaci musu dabbobi amma abin mamaki abin da ya bani mamaki gidi su barayin su na da ba ta tafi dabbar Allah amma yanzu kai a masallaci za a tafi ba waya ko wani ya taka ya ɗauko Qur'anin masallaci ya gudu da shi su wa'ancan barayin ba a hanya a daji idan aka duba za ta ce dabbar da take da alama ta aikin hajji ba za su taba ta ba amma mutum da wani ya ka ɗauke mu da waya a masallacin juma'a ko a kira a akwai wanda ya fi kowa tsiya ba shi ƙur'anai ya taka ya kwanto banka to eh to kaji to karewa ma yanzu to a dawa kun kana kewayewa ana yanke ma wannan jakar Allah ya kiyaye. Ƙwarai kuwa, na ga wani akwai sijin, ko za a wani sijin a cikin Ka'aba. Wani guri dan kurzin ne na su ban wato kurkuku ne. Eh sai ne a ciki da ake da mutane. Za ga an kama mutane akwai wani dan mintira da daga an kama shi dan kun zan sun ko kowa iya sata a maharami. Da ɗan Indiya ko? Saboda haka an ajiye wani sai na hango wani nake tambaya ka jaye ɓarawo ne. saboda wannan kyamarorin sama da dubu goma illa yana yi duk motsin ka ana gani kai maka ai maka ikon Allah kwarai kuwa kyamar a wata dubu goma a wannan gurin duk motsin ka ana gani dubu goma saboda haka kace ne wannan wallahi kawai sai muka ga an ci kuikuye mutum an yi sigiri wannan ba a yi barawo ana ganin sa ake dan yatsa in gobi ka tura a jakar wata wallahi zai zange nan da nan za a rika zurmi gaba ɗaya ka ake kallon ka to wanda kiyama wa man yurdi bi alhadi bi zulmi nuziqu min adabin alim amma mutum ya tafi maka ya zata kana Najeriya ban kai niyyar ka je maka za ka yi zata sai Allah ya azabta ka ba ka je ba din kuma ina ga wanda ya yi ya yi zata Allah ya kiyaye to shine take cewa um ina muka tsaya na yawa wa man arama bi umratin wa ahada fala yahil wanda kuma ya riga ya kullu an gane ko ya harama da umara kuma ya tawo da alayansa to ba zai warware gayansa ba shine ne yake nan irani hatta ya illa bi na'ari hadihi hatta yana warwarewa ne tare da yanka dabbarsa ranar sallah bayan ya yi riba ko yawa to sai ya ce mana Allah bi hajjin falijin ma hajjawa wanda ya kulla niyyar aikin hajji to ya tuba ya tuka aikin hajjin sa mai ibrahim in kun kalla hadisin nan gaba ɗaya uku kowanne annabi ya faɗi duk uku ƙara sai ta ce fahimtu ya da hada ta kama falan azal haizan hatta kana yawm arafa ban guje ba ina ta al'adar nan har ranar arfa dan tara ga wata walam ahdin illa bi umra take kuma ban kullo niyya ban ba ga umara ba ba amara din nabi sallallahu alaihi wasallam an an kuda ra'ati annabi yake warware gaji da wa amta kidu wa amta kida zai zama wa hilla bi hajji sannan in warware kuma wato in tace kaina sannan na kulla niyyar ni aikin hajji zalla ibrahim kun ji magana mu din da ta to da biya umara ta warware ta koma ibrahim ya halatta tace ni wa atruka al-umra in kare wannan umara fa fa'altu zalika annabi yace da ita haka kuma sai haka hatta qabaitu haji har na gaba aikin haji na ibrahim da ra'ayi ibrahim dai da umarnin wa annabi alaihi salatu wassalam baba aka mai Abdurrahman bin Abi Bakri annabi ya tura Abdurrahman da Abi Bakri tare da ni wa amara ni an adami da cewa je sauro wata sabo umarar bayan aikin haji makana umrati a maimakon wannan umarar dawa mina shari'in daga dani saboda kasancewa ta yafi kusa a gurin da yake hillu ba wajen miƙaci bane me larura har yanzu mata irin tana na ya za su yi haka har yanzu eh ya halatta amma namiji gangame ne da shi da mutane ya kullu to yana buƙatar dalili tsakani da Allah wasu suna yi dan na ga wanda sun yi din haka amma ni tsakani da Allah kana buƙatar dalili akwai wanda ɗakin mu ne da shi yake kaza kaza kaza ni ni kan ban samu dalilin da zan ji dalili ƙara kullu ni ya zo ba dan baya cikin miƙaci saboda haka wannan shi ne to sai yace hadisi na 757 ana aisha qalat kharajna la nara illa al-hajja to kani ana aisha tace mun fito ba ma ba mun faci ko ba ba ji aikin haji falamma kunna bi sarfi ya wato bi sari da inda muka je wani guri da ake kira sari hibtu da fi ji al'ada ta kama fa da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana abuji annabi ya shigo guri na ya same ni ina kuka kala da yake malaki bai wa Allah da ya same shi eh in ka samu iyalinka in wani yanayi zaka tambaya ne aka yi me ya faru me yasa ne shi al-hibti yana zuwa da luga biyu idan ya zo da fataha suka ce al-hibti cewa al'ada ce ta kama shi al-hibti kuma sai ce ko kuwa al-fati ne zo miki Libati shine jin haihuwa akwai malaman luga suna kawo wannan sai an yi masa gamma kaza kenan an masa wato fata kuma dan yana nufin kaza misali a nafisi al'ada kike a nafisi ko kuwa jinin haihuwa da yazo abin nufi idan ka ji da kalmomin hadisin da yake magana kan al'ada aka bambanta lugar to akwai wannan ma'ana akwai wanda kuma suka ce duk ɗaya ne al'ada yake an fahimta da ko al'ada ce ta zo miki tunda ka gana da ya ji abin da za a shingira mata ai al'ada domin sai ba ta bayuwa ba shi ne aka ce da na ya ko batan wata ba ta bai ba batan wata shine samun juna biyu duk wani hadisi da yazo yace ta taba bari ma anzala Allah bi hadin sultan ana ya ko batan wata ba ta bai ba wai da alumin ya jawo a kima kana so ka hukuntar da mace wanda ba ta bayuwa ba kai kwanta shiga gurin bokaye sai ka bata misali da na ra'ayi duk yadda ake zanta a gidan da yadda aka auro ta ba kai yadda ake zan sai kai yadda ake zan aisha wuce wata haihuwa sai ka kwantar mata da hankali da waɗannan kalmomi an fahimta da kyau ko yawwa to sai yake sai ci gaba da cewa bayan ya yi mata wannan tambayar cewa anubisi al'ada ce ta zo miki mara aikin wata kultu na'am da na aisha ta ce sai nace in al'ada ce ta zo mu dari bakwai da hamsin da nawa ne ne da hamsin da bakwai ko yawwa dai ga shirin na dai qala zai ce inna hada amrun katabahu Allah ala bani banati adam wannan wani al'amari ne da Allah ya wajabta wa ma'aya mata na dan adam anan nazo nake zo wata magana za ku ga yanzu yan shi'a suna ta wasu rubuce-rubuce da audio na hauka wai saboda malam ibrahim khalil an ba tambaya akan cewa shin na na aisha an ce wai na na fatima na na fatima ba ta al'ada to sai yau amfani da wani irin yare nata an fahimta da kyau shi ne wasu ke taraji ana taraji wa ce wai saboda su a gurin yanki a rana fatima ba ta al'ada ko jinin haihuwa ba ta yi duk haihuwar da ta yi gaba ɗaya ba jini a gurin an a wannan wai shi ne daga cikin miza da falala tana da faɗiwa to shi ne da aka fi ba da ibrahim kallon tambaya shi kuma ya bada wata kalma wanda ba sai na mai mai tada nan ba cewa wai akar makallawo an ce wai na da faɗiwa ba ta ba ta ba ta taba jini ba ba ta jini gaba ɗaya haihuwa da ta DNA da ta haifa ba jini kuma ba ta al'ada to shi ne suke kai mara raji ko jiya na kalli wani sai jiya da ya masa audio yana mara raji a kan cewa ya ƙaryata hadiza na wallahi in yanka ta za a yi ai idan ka ji malami yadda ya tumbara ya yi irin wannan abin ku ya san da ya gaya ai abin da malam ibrahim khalil yake nufi shi ne ko yanka ta za a yi ba kai zaka kawo hadisi ingantacce ko hasan da ya magana akan wannan magana ba babu duk wani hadisi da yazo jira na bada wa bata al'ada ko ba jinin haihuwa hadisi ne maudu'i ko da'ifun jiddan ko da'ifi zalla babu kun ga haka ce da'ifi shine wata gidan suka hadu da yawa za a iya samu hazan da ke ko to ko da'ifi zalla zalla babu daga da'ifun jiddan sai maudu'i fabricated wallahi shi kadai ne hadisa to bono no kenan kaga suna ta kewaye ne a wani guri da yake ina wani guruf na yau yan shi'a suna ganin rubuce-rubucen wani ma ya yi rubutu da yawa shi ma ya sako to na so na yi rubutu ni ma sai na ga kuma na yi za a yi walƙiya a sosai ko waje za su yi da ni wallahi to saboda haka irin wayannan abubuwan duk shiriri ta ce kawai an fahimta da kyau ko saboda haka ba hadisi ko ɗaya da ya inganta da ya nuna cewa ko da ibi mai rauni kawai da yi nuna cewa na na faɗiwa ba ta al'ada ga ji annabi ya ce to iya wannan gaba ai zaki ka ka taba lahu ala banati adam na na faɗiwa da ba ta cikin yaya annabi adam saboda haka ba wancan da kuke faɗa ba shi zai nuna na faɗiwa tana da falala ba iya cewa da yi zai tafi da zai da alami da ne ai zaki ta sai kun mata wata ƙarya sannan shi yin al'ada yanzu duk wanda ya zo idan ya samu ya zo ya zo ayan da ba ne za ta zo lafi wa ta zawwa jul wa duda wa luda ɗaya daga cikin hanyoyin da ake magana mace tana haihuwa shine ka ga ɗan gidansu sun haihu ko kuma tana al'ada idan mace ba ta al'ada akwai musulunci ba za ta haihu ba fa kai ko ba karara wato alfadara alfadara da ke bada a biyu ko irin wannan tsoro ake ba za ta haihu wanda sai shekara shekara take al'ada ko shekara biyu ko uku ko ko bayan shekara biyar biyar wata take al'ada akwai tsoron cewa ba za ta haihu ba domin yin al'ada yana nuna cewa mahaifata a shirye take ta karɓi ɗa shine amfanin al'ada da zarar ji za iya yi a da in ta fara za a kira wata ce ke da kada kin ga yanzu kin fara al'ada da kin faɗa da ake canja musu da zarar ta fara uwar da za ta kira ta ce to da yau ki sani da ni da ki duk hukuncin da Allah ya dora mu ke wa'anda ya dora mu sannan kuma ki yayi maza aka iyaye ki cewa ko taba ki kanki bari yayi balle tana ta minti kanki bari a taba ki ko tabawa domin zaki ya daukar juna biyu yadda ni ma na dauka kuma kika dau juna biyu babu aure ki ma kaza da wannan abubuwa ake tsorata aka magabatan cewa ƴaƴan zuwa Allah shine amfani mutum shimfiɗa fara farin beki bakin beki ga maza a maganin da ba sauro kun bai da yanzu ku yawa kai da bakin da gidi yanzu ai ka jira ku wallahi sauro ka ga yau gaba daya yanzu ka sa farin ma ya zo ballan da ba ku dire da ne sai a sa shi hikimar da iyaye sun zo tajin yaro da tafi kawai kin fada da sun taje da ka tafi kawai sai su duba kin fada baka sani ba an duba kin fada an ga ya fara mafarki ko kuma an ga cewa ta ta fara al'ada a ranar fa gaba ɗaya ɗari biyu za su canja komai nata za a canja mata shi kuma a kira wanda a yi mata fatawa a faɗakar da ita haka iyaye su amma da yawa yanzu a yanzu rigi zai iyaye ba za sani ƴaƴan su sun ba da al'ada da yawa ba za sani shi sa a wannan adolescence din za ka gama shirme ita abubuwa uwa ba ta sani ba wanda ita ya fuka cancanta ta gane kafin uba amma Allah ya ce waje kana da ƴaƴanka a jiki ko matan ne za ka fahimta kuma in baka zama mutu abin tsoro ba in dai kana ba su kofa da za a iya zama a tattauna don Allah ya za a zo gaban da za a iya fahimta wani wasu abubuwa to wannan shi ne kaga ba da jahili ba wanda ba ta al'ada an kafa da ji a mace ka azu bura da kuma yin kunji wata jiki wannan shi ne kawai su ba wanda ba ta al'adar ba ta ganin asibiti suke zuwa sai a ce matsala ce domin kwayaye ne gaba ɗaya suke narkewa kamar kayan daki da aka shirya a daki za a kai amarya sai aka fasa auren sai a ji a kwashe kayan to shi ma wannan kwayayen an fahimta su ne ta gama jera su a ciki tana jiran ɗaya kwan ango ya zo ta haɗu to da zarar lokaci ya wuce wa wulajin biriyar ya tafi to sai su rugudo gaba ɗaya su narke sai su koma jini kaga ai ba lafiya bace ta sa kai ko ba haka bane yawa rashin ango ne da yau aka fasa aure shine al'ada an fasa auren kaga yana ta murna ko Allah ya kyauta an kusa ne malam Muhammad an kusa to to wannan shi na ji abin da ya faɗa yace wato إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج إذا إذا أول النبي أيك حاج زي غير أن لا تطوفي تطوفي بالبيت إذا إذا نبراك كيو إلاكين الله با ثم الآن باتا والناس قالت سيدتي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر الذي ينكا وما تنسى رزقك بأيكين حاجة وأن لوكة ينكا مجي يمتل حياة ثانية ko shanu hadisi na gaba za mu iya biya ko 758 ana aisha radiyallahu anha qalat kharajna muhillina bil hajj fi ajuril hajj dan aisha Allah kara mata da take mun fito mun kaura niyya da aikin haji a watannin aikin haji shawwal zulqa'ada zulhijja kenan kwana goma da hurmul hajji da kuma alfarma ta aikin haji cikin hurbi wato na aikin haji bana zalla tare tace muka sauka a gurin da ake kiransa tare injina na aisha fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi sai annabi yace ga abban sa man lam yakun ma'ahu hadir duwati dan bi da hadaya ba ba habba an yaj'alaha umratan kuma yake so ya sanya wannan niyyar da ya kullo ta koma umara yayi ne kenan yanzu da mace yi da annabi yake bal ya ba'al annabi yake amma gida ba yayi da umarnin wa annabi alaihi salatu wassalam wa man kana ma hu hadiyul bala amma duk wanda ya ya koro hadiyar sa kuwa to shi kuma a'a kar ya soma kar ya soma yi kar ya soma wato warware niyyar da ya dauko me me kenan me kirani me kirani malam Muhammad an bayyana da jogo saboda haka kada ya warware niyyarsa domin ya riga ya koro hadiyarsa ba habba ne da ala umratan bal yabal maka da ma huwa diyan fala wa kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa rijalun min ashabi ya kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam da wasu mazaje daga cikin sahabban annabi da wi kuwatin alhadi annabi ya zo da hadiyarsa da wanda suke ma abota karfi shi ma sun taho da hadisi kamar Abu Talha kamar da wata ruwaya za ta nuna shi ma ya taho da hadiyarsa to me baro balam ta kullahum umratu to su ba su yi umara ba fa da kala alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga anan gaba ɗaya uku annabi ya tabbatar da su ibrahim da maturi kirani tace sai annabi ya shigo guri na wa ana abuki ina kuka a gurin da ya tabbatar da ibrahim ko فقال دي ما يبكيك ليه ما كوكا قلت في نفسي سمعتك تقول لاصحابك ما قلت لا كنا غيا وصحابك abin da kake faɗa ba mu ne sul umra ni an hada ne umara qala ni yo ma ji aniki to menene ji aniki me faru da ke da ba za ki umara ba kultu sai ta ce la usalli ba zan yi sallah ba ko kuma ba na sallah a daidai wannan lokacin eh an bayyana da kyau kaga shi ne kai ma a matsayin ka na malami farare wanda yake mai fikihu ba a zuwa ina yawan fada makarantun da ake sallah da ƴan mata a cikin azhar ko la'azar ku rika jibgai yara akan sun ki zuwa sallah zaka ga mata a kan baya wani malami zai tsaba fikihun sa yaji jibgi yara ko ba za ku yi sallah ba ku ba za ku yi sallah ko ba ma da haula ila qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ai kaga ƴan mata a baya sun ki sallah ka rabu da su kawai alamar ba za ta yi sallah ba ita yau sai dai kullum ne ba ta to nan ba nan ba daya amma dai sun koma baya waladi da ba an riga an ba ta warje shi cewa duk mai al'ada ta koma waje kaza ta zauna to in ka gan zaran ba a zuwa a dime su an bayyana da kyau ko shi kenan wannan jini to sai dai wataƙila ma dan kanku ta sa a wani yanayi za ku yi sakantar da su da wani aiki cewa su rika kula da masu sallah kar a yi surutu kar a yi kaza misali dan kada yawanci kuma yara ki ta gane cewa wannan ba ga lalurar shike to sai ka faɗi wannan kalmar ka ce ke ba za ki sallah ba zai ce malam ba na yi ki arziya ce da ba za ki sallah ba kaza a ala gafarta malam kai ne baka gane zancen yawa ala zai ce bala ya zo roki annabi ya ce to hakan ba zai fitar da ke ba da kira al'ada an ci min balati adam kaji ina cikin ƴaƴan annabi adam mata kutiba alayhi ma kutiba alayhinna Allah ya wajabta miki abin da ya wajabta miki a karan badoni da suke cewa cewa wai kaza kaza kaza fa kuni fi hajjatiki ki zama cikin hajjin ki kawai ki ci gaba da yi asallahu an yarzu kake ha da tana Allah zai azurta ki ita umarar annan to ne ma tambaye ku to an yarzu kake ha a dalili yaudu ila maza ila al-hajj aw al-amr umra kaga da ba ita aiki hajji Allah ya azurta ta da ita ko kaga umara ce kenan Allah zai azurta ki da ita shine dalilin to ne ba mu kala sai take ba kuntu hatta da barna min mila tace na ci gaba da yin abubuwa na sai da muka gama da mina aka yi ayyamu mina fa nazalna al muhassab muka sauka a gurin da ake kira muhassab fa da abdurrahman sai kira abdurrahman ibnu abi bakr yayinta fa kana yace ukhruj bi ukhtika al haram kunji ka fitar da yan wannan taka daga cikin harami domin ka'ida sai an hada wuri umara da hajji za ta hadu al hillu wal haram saboda haka fitar da ita daga wajen harami domin ana kusa da hillu ne bal ta hilla bi umra ta dauko niyyar umara tun mafruga min dawafi kuma sannan ku gama dawafin ku biyu an kaddara kuma auna yace ku je guda ina jiran ku anan aka annabi yake mu sallallahu alaihi wa sallam take ba a sai na bi jobin laifi muka zo a tsakiyar dare faƙala sai yake baraktu ma annabi yake kun gama ba ne mutum kullu sai nake na kwarai kuwa ba na da bi ra'ayi bi ashabi sauran sahabbai ba kowa yana jira sai annabi yake to kowa ya buga kujen tafiya za mu tafi shi ne ra'ayi kowa ya hawa abun hawan sa dan mu tafi gida sai da aka jira da na yi baiwa Allah fartahalan nasu wa man dafa billahi sai mun tafai gaba ɗaya suka kulla niyya ta tafiya da kuma wanda suke dawabi da dare na'am ban ji ba fartahalan nasu bil baiti to shi kenan fartahalan nasu faɗa ba bil baiti ne gaba wa man dafa bil baiti ai kamar na faɗa wa man dafa bil laili alawa to bil baiti shi ne dai da wanda suka kewaye ɗakin Allah wato sai ce kabla salati subhi kafin sallah asuba amma bil laili ma akwai wannan ruwaya da daddare kafin sallar asuba thumma kharaja muwajjihan ila al-madina sannan ya fita yana mai fuskantar madina to kaga an gaba ne kenan yanzu na Aisha ta yi ifradi kuma ta yi umara bayan wannan na za mu iya kara hadisi kenan ko hadisi na gaba hadisi na ɗari bakwai da hamsin da tara ana aisha radiyallahu anha an karɓo daga rana aisha Allah ya tsara mata yadda ta ce karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa la nura illa annahu al-hajj mun fito da hada annabi alaihi salatu wasallam ba abin da muka dubata a wannan lokacin kun ba aikin hajji ba falamma qadimna tanawwabna bil bayt yayin da muka gabato kawai sai muka yi tsawabi a ɗakin Allah فأمر النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم من يكون طواف من جنة سكي طواف القدوم kun san shi ba akwai magana a kai cewa idan mutum ya zo ya dawa fulkudum ya isar maka wanda zai yi kirani ya isar maka ko sai ya yi wani daban to kaga sun yi dawa fulkudum mun ji wannan ba mara nabi sallallahu alaihi wasallam mallam yakun saqal hadiya an ya illa sai annabi ya umarni na cewa duk wanda bai koro hadayarsa ba to ya warware ihraminta ya sa kayan gida ya cigaba da harkarsa dan yayi ne eh da makiri fa halla man lam yakun saqal hadiya duk wanda ya zanto bai koro hadaya ba sai ya warware ihraminta wani dawo lam yasukna matan annabi gaba ɗaya ba su koro hadaya ba ba halalla suka warware wato suka ci gaba ba zuwa da ihram yanzu suka ci gaba da abubuwan da na sa tarari qala ta jana na ya ce fahimtu sai al'ada ta kama ni falam adu bil bayt ni kuma ban yi dawazi ba falam ma kanat laylatul hasba yayin da aka samu wani dare da ake kiransa lailatul hasba inda suka zauna a nan gurin al-muhassab qala ya rasulullah na ya ce ya ba ki Allah yanzu nasu bi umratin wa hajja duk mutane za su dawo gida da umara da aikin hajji wa ji wa ana bi hajjin amma ni zan koma gida shi ya motsa ku ni kadai zan koma gida da ni aikin hajji kadai domin ba karamin aikin su bane wata ran wata wata ta goran da wata kan cewa ke da baki samu umara ba to kawai sai ta motso a wannan sai ni kuma da aikin hajji kadai zan koma kala bi ce wa ma dukki layali ya kadimna maka annabi yace da ita to dan da dararan da muka zo maka ke biki da wasi ba kullu sai na dela dace a a kala bi ce fa da bi ma annabi ila tarai kaga ba taimake kenan sai yace to tafi da dan uwan me wanda yake nunawa shine mahallu mahallu niza gurin da ya janyo aka yi sabani akan cewa shin tawaful qudum ya isar ko bai isar ba don tambayar da annabi ya mace ke ba ki yi tsawabin da muka yi ba lokacin da muka zo kun fahimta yawwa domin ka gane shine amfanin karanta sabanin ba dan ka rika yi mutane uzuri ba za ka yi wani inkari ba kan yayi kaza domin matsala ce kilafiya me faru saboda haka a kare yace maza ma a cikin ila jami'i ku tafi ke da dan uwanki zuwa tanani shine Abdurrahman bin Ali Bakri as-Sidi fa ayini li umra ki dauko ni yar umara thumma maw'iduki kaza wa kaza sannan kuma maw'idin ki lokacin ki da alƙawarin da aka ginda ya yi mun ba ki lokaci kaza da kaza ko abin da zai yi ne kaza da kaza qalat sabiya sai na nan sabiya tace ma arani illa ni hadithatuhum ma urani illa abin hadisatahum an fahimta da kyau ku ma urani ba abin da nake gani illa hadisatahum ba sai wanda na tsare su ko kuma kishi ya motsa na nazari tana ganin ai wannan abin da zaki kawai ba abin da zaki mana ba sai kawai kina so ki ana mu tafiya gida ne kawai gaji an jirya za a tafi amma kin kullo kullo mutane da wani wato wata tsarfa an gane ko menene a gaban nan kuma ya dan goji yawwa to na gani qala aqrai ko aqra yasa aqrai kamar haka yasa halqai an fahimta da kyau ko aqrai halqai abinda ake nufi da nan wato malamai suka ce abinda ake nufi da aqrai ana nufin aqiran lakali ai bakara bakarara ce wadda lakali ba ta wannan ce bakarara ce wadda ba ta haihuwa na aka ce aka rai halikai wato bakarara ce wadda ba ta haihuwa shine ba da suka ce ai kila ja'alaha aqiran la talid shine abin da ake nufi ai sanya ta bakarara kamar da malaman Hausa ke cewa ba a cewa bakarariya da ba wannan bakarari kawai da bakarara ita mace ko kuma duk a gaya musu duk haka in ban manta ba kamar wani malamin Hausa ta baji ya faɗa cewa ba a cewa mace bakarariya duk da haka muke faɗa wadda ba ta haihuwa to sai yake ne awa ma dubbi yawman nahri shin wato awa ma dubbi yawman nahri ba kin yi tawafi ranar sallah ba kale sai kace kultu bala sai kace haka ne nayi kale sai ce la ba ta to babu laifi inda kin yi babu wani laifi in fili ki zantar da abubuwan komai na ki yayi qala ta aisha na aisha tace balakiya nin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaidun min makka sai annabi ya hade da ni yana kan duwatsun makka kan wato tsauni na makka wa ana munhadidatun alaiha ni kuma ina gangarowa shi yana hawa ita kuma tana gangarowa tunda kun san maka tudu da kwari ce gaba daya hawa da sauka ne to shi annabi alaihi salatu wasalam na hawa sama ita kuma tana takowa tace sai muka ci karo da annabi alaihi salatu wasalam wa ana musaidatun ko kuma au ana musaidatun wa huwa mubidun minha shakka rawi kenan ko kuma ni ce ni gangarowa shi kuma yana hawa bambanci kawai kenan mahallu shi wannan hadisin kima ƙarin bayani yake a can kawai ƙarin da muka samu shi ne kishin na na safiya da na aisha da ya fito a nan ƙarara wannan shi hadisin ya koyar da mu hadisi na ƙarfi da za mu tsaya ko mu tsaya kai lokaci ya yi ko ya isa sati mai zuwa zai mu daura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa kuma ya yabe mana muna ga kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa alaikum salam na'am na haka na na to na fahimta na gani suna yin wannan ne don su samu damar shiga to na fahimta idan da kayan gida ne saboda cinkoson nan duk cinkoso ka zo da kayan umara za a kyale ka to kun ji wata dabara wasu suna yin wannan ne don su je amma ba da niyyar umara ba don su yi wa kawai wato askarawa dabara to kaga wannan wani babi ne daban ko baya cikin babin cewa mutum ya zo da niyyar tantin da kullo niyya sauko niyya umara to Allah ya dace da mu Allah mana ku sai sarki ya ba mana asiri duniya da lahira muna roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da sifofin sa madaukaka akwai tambaya to saura minti daya ina jin ba na ji lakum dinukum eh idan mutum ya mutu sai ranar bakwai a yi masa ne eh to gaskiya dai in so kace a gaya ma abin daga asali tushe ba wani sahabi da na taba sani da aka ce yayi wannan cewa bayan dan uwa da ya mutu tattara mutane a karanta kaza babu kaga tun da cewa sahabi kuma ba su ga annabi yayi wacce abu mafi sauki da zaka iya cewa abin da yi rinjaye a wannan gaskiya al'ada ce ka fahimta da kyau ku shi ya fi karfi akwai littafin Muhammad Salgamin Tawabi a shekara ya kai goma ko malam Muhammad wannan alisala bai kai goma ba oke mu kuma maimaitawa wannan risalatul mai injiniya risalatul mai na Muhammad Salga mahaifin Mudi Salga mun tawabi a shi rana ɗaya muka biya ko eh daura muka yi ko risala ce haka ƴan ƙarama ta Muhammad Salga mahaifin Sheikh Mudi Salga ya yi littafi a cikin wannan littafin da ya tashi bayani kun san wato mutanen na tijjaniya na da irin yan tijjaniya na da za ka yi da suke kokarin kwatanta sunna domin rubuce-rubucensu da suka yi da yawa za ka yaƙar bid'a su da ba su karka yaƙar bid'a ka ji karanta da shugaban su ka gani ni ina da littafin kuma mutu fito da shi mun biya a cikin sai da ya kawo hawan da ya kawo al'adar zaman makoki zai da ya rubuta shi wani Muhammad Ilmi malam Muhammad Salga mahaifin Sheikh Mudi Salga shi za a ce muku al'ada Allah har sai da ya faɗa ya faɗi sunansa ya ce da wayen shi wanda ya fara wannan ya zo ya fara sunansa Ahmad Ilmi ya zo ya faɗi wannan ya ce duka al'adu ne ma anzala Allah bi hadin sultan shi ke kaga ba zancen wani izala ma ko kaza ko kaza a malam Muhammad Salgani ina da malam Ibrahim Khalil shi ya fara faɗin littafin da jinin da naira biyar ba na manta a kurmi kuma mun biya shi sau biyu a majalis saboda haka al'ada ce ta ji ko yawa na a ire-iren su ya ji su ya faɗa duk su ya kawo a ciki ta gane ko duka su ya kawo shi wannan malam Muhammad daga ɗan Allah ya ji kansa daga fara shi ya kawo a wannan littafi ka fahimta da kyau ko shine ai kaga annabi alaihi salatu wasalam ga shi muna ji a gaban jana'i ba ba ka jin abin da ake faɗa a ciki cewa ga yadda annabi ya koyar tun daga mutuwar mutum lokacin da mutum ya samu labarin wane ya mutu ga abin da za ka tun daga nan har zuwa ƙarshen arziki da komai sai ya yi bayani a wannan littafin mun fara gangarowa yanzu muna jin me ake yi wa mamaci so ake muna yawan faɗa ka yi aboki da wanda idan ka mutu ya ji labarin zai rufe komai na zai tafi da sauri kuma yana cikin mutanen da suna cikin ɗaliban ilimi wanda za su tsaya su yi Allah bagiya baya shirka yau Allah bagiya Allah ta yaje ba irin su ne annabi ya ce in aka samu mutum arba'in suka yi wa Allah bagiya sai Allah ya ce na ba da cetonsa ba taron yiwu ba kawai a irin wayannan mutanen Allah ya taimake ka ka san irin mutanen da suna da tauhidi a makaranta gurin karatun addini ka san su wadanda sun zuwa da yaro su za su rika komai ce ga Allah za mu je ta'aziyya karfe kaza ka ce za takwas aka ce kin bakwai takwas saura kwata suna kofar gida ko bakwai da rabi suna jira a haɗa gawar irin wayannan mutanen da ke bukata ba da wanda za su zo bayan an rufe ka kuma su tsaya akan kawarin ka bayan an yi al'ada su yi wa Allah magiya ko kuma kafin a zo nan an zo talla su rika roƙon Allah cewa Allah ka yabe mana in kana mutilan ko fajir bi hada radi wa in kana mutian fa tajawaz an sai aji wanda za su cewa Allah magiya Allah idan ya kasance mai zako da yawa Allah ka yabe wanda ka kalin da yawa idan ko mai ayyuka alkhairi ne Allah maka wuce sarki ka tsara ba irin wayannan su ne masoya an bayyana da kyau ku sannan an rufe ka kawai bayan an gama al'ada ta karewa Allah magiya Allahumma tabbito inda su'ali munkari wa nake su kake bukata mala ta bayyana da kyau ku domin lokacin da aka ce kaza da kaza ma gibe ba kuma zuciyar ta wani gurin amma wanda ya tsaya yayin wa Allah magiya ya halatto da zuciyarsa a daidai wannan lokacin shi kadai Allah ya dadar da Allah ya samu gama lafiya na'am wadda ta fi mamuni kenan a irin su yake magana a kai kaga shi su malam Muhammad Talga ba su ma riski wannan da ake fasin fasin ba wancan suka rista suka yaƙe su kuma ballantana wannan yawa saboda haka mu fahimta da kyau ne ko da yaushe al'ada idan takkane ne ya abu ko mu tana wahal da mutane yawa gaskiya al'adu sun fi yawa a cikin matsalolin da muke samu abubuwan addini sun fi yawa to abin amfanin karatu kuma shine ba wai kai rigima da dattijai ba ko kun ga ida har jiwa ji akan kasar gabas da ta yamma akan wannan fa sai dambe dambe a kabari a makabarta wai akan cewa wannan ita za a fara zuba kuma ko da wanda yake a zuba din da wanda yake a kaza gaba eh ma azallahu ba wanda ya taba cewa kasa kaza ake idi jihadi kun san dalili cewa wai kasa kaza za a fara zuba wai saboda wanda ta fito daga kasa wai ba ambaci Allah a kanta ba ta sama ita ce aka yi zikiri a kanta to ai kuma an yi ce gardaka a kanta ita ba ba gwara kamar ta kasan ba da ba su san komai ba ita ba zikirin ba komai a tsari ba ita idan dai zo ake amfani da hankalin ba to to me kai a rigima akan wannan ba dalili idan wani ya zo yake gaba suke da ku wani kakanka ko ɗan mahaifin ka yi jabara zuba wacce sai ka je to ku zauna lafiya ran da tuwon din ya zo kanka kai ne alfa da omega sai kuma ka bada umarni a yi shi kenan eh to to ka ji gwara wannan wato falsafar sai wa ta fi danku sai a tsora a sama shi kenan kaga ba magana cewa waccan ta fi falala ba magana lada magana ce ta ingancin kabari kawai shi kenan inda wannan ne ba abin da zai janyo a ce kaza kaza Allah ya dadar da mu ina roƙo Allah ya tuna yadda kyawawa da gobin da madaukaka Allah ya ganar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ci kumbanta marasa lafiya gida da aka wuce ana ta dan rashin lafiya ina roƙo Allah ya tuna yadda kyawawa da gobin da madaukaka Allah ya ba mu lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa damuwa da mutane suke ciki Allah ka yaye musu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suke yi jarrabawa da waɗanda suke yi Allah ka taimake su Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين